الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبقنا رسول الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
ولما برزوا لجالوت والجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أعداءنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا yayin da suka fito na fito da jaluta da kuma rundunarsa ai zaharu ya zamo suka bayyana suka fito likitalihim domin yaƙinsu kuma suka yi sahu ƙalu rabbana afrig usbub alaina sabaran suka ce ubangiji ka zubo mana da haƙuri wasabbit aqdamana ka tabbatar da digadiganmu bi ta ƙauyaci ƙulubina ta hanyar ƙarfafa zuciyoyinmu alal jihadi akan jihadi wansurna alal ƙaumul kafirina Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suka kafirai na'am
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين fahazamuhum bi iznillah ay wa kasaruhum bi iznillah sai suka karya su suka rusa su bi iznillah da nufin ubangiji bi iradatihi wa qatala dawud jaluta annabi dawud ya kashe jalut wa kana fi askari talut domin ya kasance shi annabi dawud a wannan lokacin yana cikin rundunar taluta wa atahu allahul mulka ai dawuda ubangiji tabaraka wata'ala ya bawa annabi dawuda almulkan mulki fi bani isra'ila a cikin banu isra'ila wal hikimata ai annubuwata yace kuma ubangiji ya hada masa ga mulki ga annabta ba'ada mautu shamwil bayan mutuwar shamwil wa taluta da shi taluta walam yajtami ala ahadin qablahu a ce da mulki da annabta su haɗu a kan wani gabanin dai annabi adam gabanin annabi dawud ba su haɗu a kan wani ba ga mulki allah ya bashi ga kuma annabta malam allah ba shi ne mai yi ba ga shi sarki ga shi kuma shi annabin allah wa'allamahu min ma ya sha'u ubangiji tabaraka wata ala ya sanar da shi abin da ya so kasan atuduru'i kamar kera irin silaku da Allah ya hore masa yadda yake lallan kwasa ƙarfi waman ɗiƙi tsairi kamar kuma magana da tsuntsaye Allah ya hore masa fahimtar furici na tsuntsaye walaula da fa'ullahin nasa ba'aduhum bi ba'adun da ba don ijewar Allah ga mutane ba irin ijewar da Ubangiji yake yi ga mutane na sha'anin kamar shashinsu da shasu la fasadatul ardu ya ce da ƙasa ta ɓaci yawwa ma'ana da rayuwa ta ɓaci shi ne nafsaratul lardun fi galabatul mushiriki na ta hanyar rinjayar mushirikai wa ƙatalin musulmi na da kuma karkashe musulmai wata haribul masajid da kuma rushe masallaci to ijewar ubangiji ne da yake yi ga mutane ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya tsarar da wannan Allah ya kiyaye shi yasa ita barna ba a so ta yawaita a ban kasa idan barna ta yawaita ta yawaita a cikin kasa to hatta hatta wanda shi ma bai shafi barnan ba idan ta gami kowa to sai ta shafi kowa shi yasa ake tsoron barna yawa ake tsoron barna musamman barna wadda za ta zo ta taba addini ko ta taba janabi na Allah ko abin da Allah yake kishinsa game da fiye da komai shugaba sallallahu alaihi wasallama ko wani abu wanda zai zai taba al'umma zai taba to wannan idan in dai banna za ta wuce irin wannan to wanda ma ba ruwansa to sai ta game da shi shine kaga hadisin nan ina zaton na Usaida Ummu Salama ce da take cewa wata rana shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa wailul lil arabi min sharrin qad taraba kaitar larabawa daga sharrin da ya kusanto su wahallaka hamsina ta ce mazala sallallahu sallama sai ya haka da hannunsa ya haka da hannunsa ya ce fita haliyau min radam ya juja wa majuj wahallaka hamsina yau an buɗe kafan ya juji wa majuj sai da take ce ya rasu lalai a fana haliku wa fi na salihuna yanzu ma halaka a halin kuma a cikin akwai mutanen kirki ba za a ke cewa iza ka sural habasu idan barna ta yawaita to idan barna ta yawaita wanda ma babu ruwansa ta iya shafarsa isa wannan zamanin muke roƙon allah liɗifi akan kwanin abun da suke tasowa na irin kashe-kashe da ake yi duk barna ne wanda ubangiji baya son su yawa isa ake tagamuwa da abubuwa allah ya laddafa mana na'am walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai ubangi tabaraka wa ta'ala ma'abucin fadala ne alal alamin akan al'umma yawa akan talikai fadafa ba'dhum bi ba'd dan haka dan haka sai ya zama fadafa ba'dhum bi ba'd sai iji shashin su da shashi tilka ay hadhihi al ayatu wa'annan ayoyi ayatul lahi ayoyi ne na Allah na tuluha na ƙusaha alaika muke karanta su gare ka ya rasulallah bil haƙƙi da gaskiya bi sirki wa innaka haƙiƙa kai ya rasulallahi wa innaka laminal mursali na haƙiƙa kai wallahi kana daga cikin ma'aika at-ta'kid bi anna bi anna wa ghayriha raddul liqawlil kuffar lahu lasta mursala wannan ta'kidi da yazo da yazo da inna dinnan da kuma waninta ya zo da lami laminar wa'in na kalamin mursalina ya karfafa dinnan ya ce raddi ne ga su kafarai da suke fada ga janabi na sayyidina rasulallah suke koda risala ga janabin sayyidina rasulallah to shine Allah yake rantsu ake cewa wallahi wallahi kai kana daga cikin ma'aika na'am muje
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اعتدى الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن
na ubangiji tabaraka wataala yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd tilkar rusulu wayannan ma'aika wato ya koma ne zuwa ma'aikan da aka ambata tun daga farkon wato sura zuwa nan wajen ko kuma a'a da ma wayanda ba ambata ba duk ya ishara ta koma zuwa gare su shi ne ce wa'yannan ma'aika faddalna ba'adahun ala ba'adin mun fifita shashin su a kan shashi bi ta hasisihi bi man ƙabatin laysat li ghairihi ta hanyar shashi mun fifita shi da wata daraja wadda babu a gurin wani duk da cewa dole ne ka yi imani da dukkanin ma'aika ga baki ɗinsu lanufar riko bai na ahadin min rusulihi wajen imani duk annabawan Allah sai ka yi imani da su ba za ka rabi ka yi imani da wani ba ka yi imani da wani ba kamar da su nasara suka bata sai suka yi imani da annabi isa amma suka kuma suka kafirce ga janabi na sayyidina rasulullahi su kuma yahudu suka yi imani da annabinsu annabin musa wasu suka kuma kafirce da annabi isa da kuma shugaban sallallahu alaihi wasallama mu kuma musulmi saboda mu ne tafarkin mu yake madaidaici sai muka yi imani da annabi Musa muka yi imani da annabi Isa kuma mu Allah ba mu shugaban sallallahu alaihi wasallama muka zo muka yi imani da shi to dan kasancewa duk da imani ya tabbata gare su wajibi ne gare su gabaki daya ubangiji sai yake bayyana mun cewa ubangiji ya fifita shasin su akan shashi yawwa wani ya fi wani wani Allah ya keɓance shi da abin da bai keɓanci wani ba yawwa wannan Allah ya keɓance shi da abin da bai keɓanci wani ba shi Allah ya cewa minhum man kallama Allah ka Musa daga cikinsu akwai wanda ubangi tabaraka wa ta'ala ya zantar da shi Allah ya zance da shi shine yace ka Musa kaman annabi Musa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya buɗe masa siffarsa ta zance kamar yadda mulamu shehu tijani ya faɗa yawwa ice Allah yana da siffa da ake ce masa kalamu wata siffa ce ta Allah alkalamu to wannan siffar ita ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bude wa annabi Musa warafa ba'dahum darajatin ai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya daga kuma shashin su shi ne manzan Allah ya darga shashinsu ya daga annabi sallallahu alaihi wasallama darajatin a darajoji yawa a darajoji ala bi umumin da'awati ya daga shi shugaba sallallahu alaihi wasallama akan waninsa da gamewa kira ya zama shi kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gamamme ne yawa gab tabarakallazi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira don ya zamo mai gargadi zuwa ga duk abin da ba Allah ba manzo Allah mai gargadi ne rasuli ne zuwa gare shi shine can a cikin hadisin muslim da manzo Allah yake faɗan abubuwa biyar ko bakwai da ubangiji yake bance shi da shi akan annabawa yake a ce yake cewa istu ilal halqi kafatan an aiko ni zuwa ga halitta baki ɗayan halitta shi ne ma musuwiɗi yake faɗa a cikin addibaj yake cewa wannan shi ya nuna hatta mala'ikun Allah manzan Allah rasuli ne zuwa gare su domin wasaɗinsu ne zuwa ga Allah wata fidilu wa khatamun nubuwati sannan ubangiji ya fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa shine ya cika zirin nan na annabawa a bayan sa babu wani annabi wata fidilu ummatihi ala sa'iril umami da kuma fifita al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan dukkanin al'ummatai kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas yawa duk al'ummar da suka gabata babu kamar al'umma annabi waliyan al'ummar manzan Allah sun fi waliyan waliyan al'ummatin da suka gabata wal mu'jizati al mutakasirati ya kuma ubangiji tabaraka wata ala fifita manzan Allah da mu'jizozi wanda suke masu yawa wanda babu wani annabi da ya zo da mu'jiza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal hasa'isul adida da kuma keɓance keɓance wanda suke masu yawa Allah ya keɓanci manzon Allah da su wanda bai keɓanci wani daga cikin ma'aika da su ba yana daga cikin abin da ubangi tabaraka wata'ala ya keɓanci manzon Allah da shi a cikin annaba shine Allah ya dinga haɗa sunansa da nasa gashi bawan Allah ne in ka ce la ilaha illallahu to sai ka hada da annabi ka ce muhammadu rasulullahi in ka ce allahu wallahu wa rasuluhu idan ka ce man yudi'ir rasula wanda ya ba annabi sai ce faƙara ba allaha ya ba allah ba ma kamar ya ba allah ba wanda ya ba annabi ya ba allah in ji allah hadisi ingantacce na ibn majah da buɗa shi yake cewa man aba ani faqat aba Allah wanda ya bi ni in ji manzon Allah yace ya ba Allah malam ya Allah shi ya hada Allah da annabi duk inda aka faɗa Allah sai an faɗi manzon Allah duk inda aka ci gashi bawa ne na Allah wannan shine hakikar tauhidi yawa in ka faɗa Allah sai ka faɗa annabi Allah Allah ne manzon Allah bawan Allah ne amma shi bawa ne fa ba irin kowanne bawa ba shi manzon Allah bawa ne ba irin kowane bawa ba manzon Allah daban yake a cikin halitta in ka ce annabi ko annabawa ko rusul ba za ka daidaita su da annabi ba saboda shi hada shi ake da Allah Allah ne kuma ya hada shi da shi shi ya faɗa ya ce man aba'a ni faqad aba'a Allah wanda ya bi ni ya ba Allah ba kamar ya ba Allah ba sannan kuma shi ne wanda zai yi abu Allah ya ce shi yayi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama shi ne wanda inna lazina yi bayi unaka inna ma yi bayi unallah haƙiƙa wannan da suke cappa da kai ya rasulullahi to haƙiƙa sun yi cappa da Allah ne wannan zahirin alƙur'ani ne faɗa in sun cappa da manzo Allah sun cappa da Allah kuma ga hadisin Abu Waqid al-Laysi wanda Imam bukhari ya fitar na mutum uku nan da suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama ɗaya ya zo ya zauna halka da annabi ɗaya ya juya da baya ɗaya ya zauna a bayan halkar mai manzo Allah ya faɗa yace Allah sai ce amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awa hullahu shi ɗayan ya taro gurin Allah ne sai Allah ya taro shi in ji manzon Allah hadisin Bukhari shi kuma ɗayan da ya zauna a baya ji kunya sai ya ce faqadista hayallaha wannan ya ji kunyar Allah ne shi ma sai Allah ya ji kunyarsa ga ji kunyar annabi ya ji amma sai manzo Allah ya ce kunyar Allah ya ji shi kuma ɗayan da ya zo ya juya sai ce faƙar a raba anin layi ya tafi daga gurin Allah ne duk wanda in ji manzan Allah mutane ba a san annabi ba wallahi ba a san manzan Allah ba shi sa in ka je gurin annabi gurin Allah ka je gashi bawan Allah ne in ka nema gurin annabi shine haƙiƙan nema gurin Allah shi sa ranar da al'iyama wadda kowa yana firgicin wannan ranar ranar da ya tabbata a cikin hadisi cewa ubangiji zai bayyana da wani irin fashi da bai taɓa yin fashi irinsa ba shi yasa a ranar in ta zo gurin annaba ake zuwa yadda ya tabbata a cikin hadisi ba gurin sa za a je neman ceto gurin annabi saboda nan ne an je gurin Allah gashi na mun karanta cikin Bukhari cikin Musu gurin sa za a je ya nema al'umma mafita nan za a je sannan hatta a nan duniya mun ga cewa sahabbai dukkanin lamarinsu in suna nema gurin annabi suke zuwa yanzu hadisin rabi'atu bin malik al-aslami manzo Allah ba cewa yace masa salni tambaye ni salni hadisin muslimu ne ko da abu dawud ka tambaye ni shi kuma sai yace as'aluka murafaqataka fil jannati ina roƙonka in zama ina makotaka da kai a gidan aljanna as'aluka yace abinda ake gaya wa Allah sai gaya wa annabi manzo Allah kuma bai hana shi ba as'aluka yace kuma yanzu in muka duba yanzu sayyidina Abu Huraira yana da yawan mantuwa yana so ya dinga rike hadisin manzon Allah ai an koya masa yadda zai zauna a gida ya addu'a amma sai ya je gurin manzon Allah sai ya ce ya rasulullah inni asma'u minka hadisan kasiran an samu da yawa ya rasulullah inna jizancan ka ina ina mantawa manzon Allah ya ce ubsur da aka shimfada mayafinka yace na shimfada shi faqala biyadi haka ba manzon Allah ya yana zuba mar hannu a cikin yace bin shi kenan fa mana sai ta shay an bada mu yace daga nan ban ƙara manta wani abu ba hadisin nan mashhuri na istisqa'i da aka yi fari a Madina wannan balarabin kun da ya shigo masallaci ai gurin manzon Allah ya shigo yace rasulullah dabbobi za su halaka manzon Allah ya daga hannunsa sai ruwa ya ringa kwaranya da aka yi sati ana ruwan gurin wa suka dawo gurin annabi dai suka zo suna neman kuma ruwan zai halakar a dauke yawa mutane ba san annabu ba san sha'anin annabu ba sallallahu alaihi wasallama wa atuna isa ibn maryam albayyinati ubangi tabaraka ta'ala yace mun bawa isa dan maryam kuma albayyinatu hujjoji wa ayyadnahu muka karfafa shi bi ruhil qudsi wato shine da jibrilu kenan da jibrilu shine ruhul qudsi yasiru ma'awu haisu tsara yana tafiya da shi duk inda ya so walau sha Allahu hadan nasa jami'an da ubangiji ya so shiri walau sha Allahu hadiyun nasa jami'an maktatalal ladina min ba'dihim da ubangiji ya so shiryar da mutane ga baki daya maktatal ladina min ba'dihim da wa'annan wanda suke bayan su bayan ma'aika da basu yaki juna ba ai umumuhum ma'ana ai al'ummar su da basu yaki junan su ba min ba'd ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu li ikhtilafihim saboda sassabawarsu wata bilili ba'abuhun ba'aban da kuma batar da shasunsu ga shashi walakin talaku sai dai cewa su sun yi ta saɓani limashi'ati zalika saboda mashi'a ne kawai a cikin wannan faminhum mana amana daga cikinsu akwai wanda yi imani sabata ala imani ya tabbata akan imaninsa wa minhum man kafara daga cikin su kuma akwai wanda ya kafirce wa Allah kan nasara kaman nasara ba adil masihi bayan shi annabi Isa walau sha Allah da ubangiji ya so maktatalu da ba su yaki juna ba walakin Allah ya fa'alu ma yurid sai dai cewa ubangiji yana aikata yadda ya so min tawfiqi man sha'a ta hanyar ya datar da wanda ya so wa khizlan man sha'a da kuma wato batar da wanda ya so duk a wannan abun a gurin Allah ne نعم
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Na'am, ya ayyuhal ladina amanu an fi komin mara zakanakum min qabla ayyati yawmin la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a. Ya ku wanda suka yi imani an fi komin mara zakanakum ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi. Ai zakatuhu ma'ana zakarsa ku ba da zakarsa min qabla an yati yawmin tun kafin wani yini ya zo la bai'un fihi yinin da lafida'un ma'ana babu fansa a cikin wannan yini wani ba zai fanshi wani ba wala kullatun sadaqatun tanfa'u hakanan babu wata sadaqa wata soyayya da za ta yi amfani a wannan yinin wala shafa'atun hakanan babu wata alfarma da za ta yi amfani a wannan yinin digari izinihi in ba da izinin ubangiji ba wa huwa yawmul qiyamati shine rana alqiyama sai da nufin ubangiji yawa sai da nufin ubangiji tukunna tun da sai da shi sanan shi ma al-mufassir yake cewa illa bi iznihi gairi izini in ba da izinin ubangiji ba saboda akwai alfarmar alqiyama akwai alfarmar manzon Allah wannan tana nan wanda ya tabbata a cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai alfarmarsa a ranar tashin alqiyama na wanda zai yi ceto yawa wanda in yi ceton yi ceton har sai a ce ai babu wanda suka saura illa man sabaqal wal khulud sai wanda aka ce musu khalidin fiha abada yawa sai yan wuta kenan sai kafare manzo Allah bi ya ceci al'umma ya kai su gidan gidan aljanna kai wanda suke ma masoya annabi masoya manzon Allah waliyan Allah muminai su ma alkiyama suna yin alfarma Allah yana ba su alfarma Allah yana ba su alfarma shi ne yadda ya zo a cikin hadisun musulun yake cewa ma majadalata a hadukun lissahibihi fil haƙƙi ya kuna lahufi duniya a shadda mujadalatin mirar mu'mini na larabbihim fi ihwanihim allazi na ƙudfilin nara jayayyar da ‘yan uwanku suke yi a nan duniya ba ta kai jayayyar da muminai za su yi da Allah a ranar tashin alkiyama a cikin sha'anin ‘yan uwansu da aka shigar da su wuta ba daga manzan Allah ya ƙulu na ya rabbana bayan ‘yan aljanna mun shiga aljanna insha Allah ‘yan wuta sun tafi wuta su kuma mummini su gaba su ga ‘yan uwansu ba su ce ya rabbana ihwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahajjuna ma'ana kada adkhaltahumun nara Ubangiji ‘yan uwanmu suna muna sallah tare da su, muna azumi tare da su, muna hajji tare da su, duk tare da su muke aikin alheri, kuma Allah ka dafi shigar da su wuta? A nassan hadisin sai manzala salasalan ma ya ce, Izahabu fa akhar juman arabtin minhum ku je wutar duk wanda kuka san shi ku fito da shi. A hadisin annabi, haka masoya Allah ma suna alfarma masoya manzon Allah wal kafiruna billahi su wanda suka suka kafirce ubangiji aw bima bima faraba alaihim ko kuma wanda suke masu kafircewa da abinda ubangiji ya farzata musu shine na zakka humuz zalimuna wa'annan su ne azzalimai liwab'ihim amrul lahi fi ghairi mahallihi saboda ajiye wasu lamarin ubangiji a bigirin da bai dace ba na'am
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum Allahu shi Allah la ilaha illa huwa ay la ma'budu bi haqqin fil wujudi illa huwa babu abun bautawa da gaskiya a duk cikin samuwa illa huwa sai in ba shi ba shi shi kadai ne Allah ya cancanta a bautawa shi kadai ne ake nufa da bauta alhayyu ma'ana ad-da'imul bada'i wanda yake mai dawwamammiyar wanzuwa shi Allah yawa rayiye ne rayuwarsa wadda ba za ta ƙare ba alƙayyum almubaligu fil qiyami bi tadbir khalqihi wanda ya kai matuƙa gurin tsayawa gurin tadabburin halittarsa shi yake jujjuya halittarsa shi yadda yake so yake yin yadda iso a cikin halittarsa shine mai tsayawa da lamarin halittarsa la ta'khudhuhu sinatun nu'asun gengedi baya shafar ubangiji baya kama Allah wala nawm ko kuma bacci lahu ma fis samawati wa ma fil ardi mulkan wa khalqan wa adidan duk abin da yake cikin sammai da kasai ya tabbata ga ubangiji mulkan mulkin sa ne halkan halittarsa ne wa'abidan kuma bayinsa ne duk abin da yake cikin samuwa gabaki ɗaya mulkin Allah ne halittarsa ne kuma bayinsa ne manzan lazi ya shi inda hu illa bi izini aila a hada ma'ana babu ɗaya da yake yin alfarma inda hu a gurin ubangiji illa bi izinihi sai da izini lahu gare shi fiha a cikin ita alfarmar ya alamma bai na aidihim ubangiji tabaraka wata'ala ya san abin da yake gabansu ayil khalqi su halitta wa ma khalfahum da abin da yake bayansu ay min amrud dunya wal akhirati ya san abin da yake gabansu da bayansu daga lamarin duniya da lahira wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi ba za su kewaye da komai ba min ilmihi daga ilimin ubangiji halittar Allah ba za ta kewaye da komai ba daga iliminsa ai la ya'lamu na shay'an min ma'lumatihi ai ban san komai ba daga cikin ma'lumatu na ubangiji illa bima sha'a sai dai abin da ubangiji ya so an yi an yi bihi ya sanar da su da shi minha daga cikin tabi ikhbar rusul ta hanyar wato labartawar ma'aika yawa shi ba wanda ya san ilimi sai Allah yawa sai dai kuma abin da ubangiji ya sanar da halittarsa yawa shi sa sai istisna'i sai ya ce illa bi ma sha'a sai dai fada abin da ya so an yi allamuhum bi ya sanar da halittun nasa da shi shi sa kowanne wa ma utitu min ilmi illa qalila kowanne da irin abin da aka sanar da shi na ilimi amma hakikanin ilimi ga baki ɗin sai yana gurin Allah kowace halitta kuma da abin da ubangiji yanka sanar da ita shi kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah bai masa kaidi ba Allah bai masa kaidi ba shi yasa dukkanin wasu ilimai gabaki dai ubangiji sai ya tattare su a zatin manzon Allah ya bashi dukkanin ilimai shi yasa shi shi kadai ce wa Allah makamalanta kun ta'alamu bai masa kaidi ba yace wa Allah maka malan ta kun ta'alamu shi yasa an ka duba a cikin hadisin sayyidina Umar da hadisin Huzay fatul Yamani bazala sallallahu alaihi wasallama sai da ya faɗi labarin duk abin da za a yi da kana har ila yawmul qiyamati komai sai da ya faɗi labari a hadisin Huzay fata yake cewa hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wanda zai kiyaye ya kiyaye wanda kuma ya manta ya manta hadisin sai na umar kuma yake cewa kamar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina muqama fa habarna an bada'il khalqi da ya dinga ba mu labari sai da ya ba mu labari tun daga farkon halitta tun daga farkon halittar Allah manzo Allah sai dinga ba mu labari hatta da hala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara sai da ya ba mu labari har zuwa 'yan aljanna su shiga aljanna mu shiga aljanna insha Allah 'yan wuta su shiga wuta sai da ya faɗi labarin komai wannan sai annabi shi yasa kaga a cikin hadisi nan da ya zo cikin sahihi hadisin haburu lokacin da suke jirgin ruwan nan da annabi Musa kaga da wannan tsuntsun ne zo dan ya dan tsuntsu ya zo dan sha wannan ruwan annabi Musa halin sai ya ce annabi Musa innaka ala ilmin Allah makallahu la alamuhu kai kana kan wani ilimi ne da Allah ya sanar da kai ni ban sani ba Hadur ya ce ni ma ina kan wani ilimi da Allah ya sanar da ni wanda kai Musa baka sani ba to duk halittar Allah haka ne wani ya sani abinda wannan ya sani wannan bai sani ba wannan an buɗe maka kaza wannan an rufe maka kaza to amma bar da manzon Allah shi manzon Allah daban yake a cikin halittar Allah shi shi kadai ne abin da ya sani kowa bai sani ba shi kaɗai ne Allah bai masa ƙaidi a cikin komai ba Allah ne kawai ba za ka ce masa ba amma duk wata martaba ƙarshen ta ƙololuwar ta faɗa manzan Allah ya wuce nan Allah ne ba za ka ce masa ba yawwa shi sa ga busiri yana cewa fa inna min judika dunya wa darrataha wa min min ulumika ilmul lawh wal qalam da duniya da lahira duk baiwar annabi ne ya ce ilimin lau da ilimin kalamu allahu mafuz duk daga annabi ne duk daga manzan Allah ne haka shi malam busi biya faɗa Allah saka masa da alkhairi yawwa wanda ga baya faɗa haka bai san annabi bane wa ba kaga mutum sanan annabi karfi ne da shi malam kaga karfi malam sallallahu alaihi wasallam wasi'a kursiyyu samawati wal ard yace ilimin sa ya yalwaci sammai da ƙasai wakila a haɗa ilmuhu bihima wasu suka ce a ilminsa ya kewaye sammai da ƙasai an ce sai kaga nan su tafi cewa akan kursiyu ɗin ilminsa kenan wakila alkursiyu nafsuhu wasu kuma suka ce a alkursiyu ma'ana nafsinsa kenan zatinsa ubangiji yawa wala yuduhu hibzuhuma kiyaye su ai sammai da kaskai la yuskiluhu wannan baya nauyayyar ubangiji ba ana baya wahalar da ubangiji wa huwa al-aliyu shi madaukaki ne fauka khalqihi a saman halittarsa bil qahari ta hanyar runjaye su da yi al-azimu al-kabiru kenan wanda kuma yake shi kasitacce ne mai girma ne na'am
la قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة مثقال انتصارا لها والله سميع عليم ayatul kursiyu tana daga cikin ayoyi manya-manya a cikin alkur'ani kuma karanta ta akwai abubuwa masu ƙarfi a cikin karanta ta kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta ni da in kiyaye zakka ta ramadan yake cewa shikenan yana kula da wannan sai shedan ya zo yana zuwa faja alai hasu ya dinga kamfata daga wannan abincin da aka bashi abu hurera ya kokarin ya hana shi karshe ya ce wallahi la'arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi zan kai karaka gurin manzon Allah sai shi dan yace inni mutajin wali hajatun shadidatun ai ina da bukata ne kuma ina cikin alin bukatuwa mai tsanani shikenan sai da safiya ta yi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito kasan ba abin da yake kuyorin manzon Allah yace ma fa al asiruka al bariha ya kuka yi da wannan ribataccen ne a jiya da daddare abu hurera ba manzo Allah labari sai ya ce sai ya kudu to da sannu zai dawo abu hurera ya ce tun da shugaba ya ce mun zai dawo na san zai dawo ya kuma dawowa ta biyu shi ma suka haka da shi ya ringa kamfata ya dawo na uku to a na uku ne ya dawo sai shi shedan yake cewa abu hurera inni da'ani ya kama shi yana nufin yace wallahi sai na kai karaka sai yace dani muallimuka kalimatin ka kyale ni zan sanar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allahu biha Allah zai amfane ka da wayannan kalmomin shine yace idza awai idza awaita ila farashika faqra ayatul kursi duk sanda ka je makwancin ka karanta ayatul kursi hatta ta akim har sai ka je karshen ta lan ya zala alaika minallahi hafizun wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbiha in ka karanta ta to ubangiji ba zai kushe ba yana kiyaye ka haswa gari ya waye kuma shaytan ba zai kusance ka ba har gari ya waye shi sai yana daga cikin zaga shugabanni yana daga cikin abin da suka shi cikin azkarun su karatun ayatul kursi wanda mu zaga tana bacin karanta ta da muke a cikin alqur'ani tana daga cikin ma wato wurdunmu na akhtiyariya cikin ɗariƙar tijjaniya da kaifoyi daban-daban da ake ta ita ayatul kursi zaka yan uwa sai ai ta yin ta na'am tana kore shedani sosai da kuma sauran abubuwa da abubuwa fa'idodin ta da yawa wannan kabi zaka same shi gurin zaka same ta zaka same su gurin ahalin abu la ikraha fid dini ala dukhuli fihi ai babu tilastawa cikin shiga cikin addinin musulunci wannan ku aya ta sauka ne an ce akwai ni daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wasu ƴaƴansa sai suka shiga nasara tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga addinin nasaranci daga baya sai suka zo Madina domin yin ciniki sai shi babansu babansu musulmi ne sai ya gansu sai ya haɗu da su saboda haka filin ga tilasta su a kan sai sun shiga musulunci daga nan sai ebi sai kai su gudun shugaba sallallahu sallama yake cewa ya rasulallah yake cewa yanzu na bari wa'annan ƴaƴan su shiga aljanna ni kuma ina gani su shiga wuta kai ina bari su shiga wuta ni kuma ina gani shi aka ce sai wannan aya ta sauka Allah yake cewa la ikraha fid din babu tilastawa ba a tilastawa gurin shiga addini kad ta bayyana rushdi min al-gayyi haqiqa shiriya ta bayyana min al-gayyi gabarin bata ai zahara bil ayatil bayyinati ita shiriya ya bayyana da hujjoji wanda suke mabayyana annal imanu rushdun cewa shi imani shine shiriya wal kufur gayyun shi kuma kafirci bata ne shine yace nazalar fiman kana lahu min al-ansari auladun ta sako ne a cikin wanda daga cikin ansarawa yana da yayaye arada an yi kurahun alal islam yi nufin zai tilasta su akan shiga musulunci to sai wannan aya ta sauka faman ya furbi daguti wanda ya kafirce da dagutu a shaytani shine shaytan awla asanami ko kuma su gumaka to wannan wayu'min billahi yayi imani kuma da Allah faƙadis tamsaka bil urwatul wusqa ai ta masaka wannan yayi ruku da amintacciyar igiya igiya wadda take ba ta tsinkewa yayi ruku da gaskiya kenan lamfi sama lamfi sama laha ai inqida'a wanda babu yankewa gare ta wallahu sami'un lima yuqalu Allah mai ji ne lima yuqalu da abin da ake faɗa alimin bima yuqalu kuma masani ne da abin da ake aikatawa na'am
الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا ناصر الذين آمنوا Ubangiji shi ne mai taimakon wa'yannan wanda suka yi imani da Allah, yukhrijuhum wal Allah yana fitar da su min zulumati al-kufri ila nuri al-imani yana fitar da su daga dubbai me dubbai al-kufri kenan shine kafirci ila nuri zuwa ga haske al-imani shine imani wallazina kafaru wannan kuma da suka kafircewa Allah awliya'uhum at-tagutu su majibincin su masoyansu su ne a bagutu yi junahum suna fitar da su minan nuri daga haske ila zulumati zuwa dubbai na'am waje ula'ika wa'annan ashabun nar su ne yan wuta hun fiya khaliduna kuma za su dawwama a cikin wuta na'am
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتنا من المغرب فولد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين alam tara ila allazi haji ibrahima yanzu baka yi duba ba sanin ka bi kai zuwa wannan da ya jayiya zuwa ga annabi ibrahim ba fi rabbihi a cikin sha'anin ubangijinsa li'an atahu allahul mulka ya jayiya da shi ne saboda ubangiji tabaraka wata'ala ya bashi mulki ai hamalahu baqaruhu bi ni'amillahi ala zalika wato takamarsa ita ta dauke shi wato ya butulce a kan ni'imomin Ubangiji, wa huwa na marudu shi ne na marudu. Iz ƙala Ibrahimu, a yayin da annabi Ibrahim lamma ƙala lahumar rabbuka a yayin da yake yace da shi waye Ubangijinka allazi ta dukuna ilayhi wanda kake kiran mu zuwa bauta gare shi. Ƙala ya ce, ƙala Ibrahimu rabbi allazi yuhi wa yumitu, ai Ubangijina shi ne wannan yuhuyi da yake rayarwa wa yumitu kuma yake kashewa. ayya halukul hayata wal mauta fil ajsadi shine wanda yake halittar rayuwa wal mauta yake halitta ko mutuwa fil ajsadi a cikin jukkuna qala shi ma sai yace huwa shine murudi kenan ana uhi wa umitu ni ma ina rayarwa kuma ina kashewa bil qatali ta hanyar yin kisa wal afu anhu ta hanyar kuma wannan kuma umman rangume in fasa kashe shi wada adiru jilaini aka ce sai kira aka masa mutum biyu faƙatala a hadahuma a take sai ya kashe ɗayan wata rakala akhara kuma sai ya ƙyale ɗayan annabi ibrahim ya ce shi ubanginsa yana rayarwa yana kashewa shi ma sai ciwo yana yin haka ya kira mutum biyu ya kashe ɗaya bar ɗaya wa ya gashe ya rayar gashi ya kashe na'am ka karanta nan falan mara ahu gabiyan yayin da ya ganshi ya fahimci cewa wannan wawa ne ƙala ibrahimu sai annabi ibrahim ya ce da shi mun taƙilan ila hujjatin awdahi minha yana mai cirata zuwa ga wata hujjar wadda take mafi bayyana daga wannan fa inna allaha ya ci bishamsi to ai ubangiji yana zuwa da rana bishamsi yana zuwa da rana minal mashriqi daga mahudatta fati biha anta minal maghribi to kai ka zo da ita daga can mafadarta mana ka zo da ita daga yamma fa buhital ladhi kafara ai ta hayyara wa da hisha shi kenan sai wato sai aka birkitar wannan da ya kafar cewa Allah shi ne na marudu sai shiga kuma ɗimuwa gigi ce wallawa la yahdil qawmaz zalimina ubangiji baya shiryatar da mutane wayanda suke zalimai an ce shi na marudu din nan yana daga cikin wanda ake faɗan cewa sun mulki duniya dan kamar yadda wannan mujahidi dan jabar yake faɗa yake cewa mutum hudu ne suka mallaki duniya guda biyu musulmai guda biyu kuma kafirai su musulman shine akwai Sulemanu akwai Zurqarnaini annabi Sulemanu kenan kaga wannan annabi Sulemanu annaban Allah ne wanda shiga shi annabi kuma ya mulki duniya sai kuma shi Zurqarnaini shi ma musulmi ne wannan sai kuma da mahurudu da bukta nasar wanda zamu zo maganar sa nan gaba na'am ga tsaya nan ko alhamdulillah الحمد لله sai tana da tsayi shi sa ce matsaya da mun sani mahalin tara muka tsaya kan sauni fata da filatin fata Amin. Amin. Amin.